الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين زام تاشي درسينا نقوم شاكرا أتكين كراسم مراجع السعود bayan fatara ta ta shekara ɗaya da da wajen rabi masha Allah kana abinda muka yi cewar zami yan satuttuka ne bayan yankewanmu da muka yi da tafribul usul saboda haka za mu dawo karatunmu na marafi na nasrul wurud darasi na goma sha tara a yau uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 440 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi littafi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka wato kitabul qur'an wa mabahithil alfaz na'am
bismillah alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah kitabul qur'an wa mabahithul alfaz na'am kitabul qur'an wa mabahithil alfaz ai ma'ana wannan shine hada kitabuhu wannan shine littafin da za a yi bincike akan alkur'ani wa mabahithul alfaz kuma shine wajen da za a yi wato bincike makanul bahath al mabahith jam'u mabhath wa huwa makanul bahath wato wurin bincike akan al alfaz wato lafuzza abinda ya shafi alkur'ani na na al alfaz wato abinda ya hada al'amru wal nahyu wal amu wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal nasikh wal mansukh sune duk mabahis din da suke da alaka da alqur'ani to sune a cikin wannan littafin abinda za a yi bincike a cikin akan sa kenan wannan yana daga cikin al-ijmal thumma tafsil wato a kwakwalwa yana daga cikin uslub yana daga cikin abinda yake sauƙaƙe mata al'amari a yi mata ijimal kafin a yi tafsir so da kowace aka ijimal aka baka a dunkule to kana lissafi to daya to sauran wanne sauran wanne kawai da Allah ce samaniya ta azwaj min adh-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn wa min al-ibn ithnayn wa min al-baqar ithnayn kaga da aka ce samaniya ta azwaj aka yi ijmal to daga bai sai tafsil ya zo to kana ta kirgawa ka gani to wannan yana taimakawa wajen a rike abu kuma yana taimakawa wajen fahimta
na'am القرآن لغة مصدر قرأ
القرآن القرآن اللغة واتو اللغة العربية مصدر مصدر نينا قراءة واتو المصدر شيني أيكي قراءة يا كرنتا تو القرآن كراتن yin karatun shine alquran zidat fihi alif wan nun an ƙara al'alif wan nun daga zidata fil gufrani war rujhan kamar yadda aka ƙara ta a cikin al-gufran war rujhan kowanne daga cikin su masdar ne al-gufran masdar na gafara war rujhan masdar na rajaha to dukkanin su an ƙara alif wa nun ba ishara ga tasniya ba wanda ɗaya daga cikin abubuwan da alif wa nun suke nuni bal ziyada ce wacce take sama'iyya sai dai tana da a masajir wanda suka zo a bisa wannan wazinin ala wazni fa'ala na'am wa hadha al-masdar bi ma'na ism al-maf'ul wannan masdarin yana yana zuwa ne da ma'anan ismul maf'ul domin kun san masdar yakan zo bi ma'ana wato ismul fa'il yakan zo kuma da ma'ana ismul maf'ul to wannan masdar ne da yazo da ma'ana ismul maf'ul fa ma'ana al-qur'an dan haka ma'ana al-qur'an al-maqru al-maqru abin karantawa duk da yake asalin sa wato karatu shine ma'anarsa kama abin da ake nufi da karatun ai abin karantawa wato almasdar bi ma'ana ismil maf'ul ayil matlu ayil matlu ai wanda ake yin tilawarsa awil muzhar ko kuma almuzhar wanda ake bayyana shi almubras wanda ake shi wanda ake bayyana shi dai wa min al-akhir qawluhum yana daga cikin na ƙarshen ai almubraz qauluhum fadin su ما قرأت الناقة مثلا sala سلا ما سلا Mm. ma qara'atin naqatu sala نعم
wato ma qara'atin naqatu sala ai ma abrazatin naqatu janinan wato taguwa bata wato ta yi naƙuda amma bata fitar da komai ba to sai suka yi amfani da qara'a bi ma'ana abraza saboda haka alquran yana zuwa da ma'ana almubras abinda aka bayyana shi
ai ma abrazat wa alharat janinan min batniha ai bata bayyana bata fitar da wato dan tayi ba daga cikinta
wa alqawli bi anna alqur'ana mushtaqqun min qara'a to a bisa kauli da yake cewa alqur'ani ishtiqaqinsa daga qara'a ne bi ma'ana jama'a da ma'ana jama'a wato tarawa li anna al'araba taqul saboda larabawa suna cewa qara'tu al-ma'a fi al-hawd qara'atul ma'a fil hawdi ai jama'atuhu na tara ruwa a cikin tafki Mm, na tara ruwa a cikin wato tafki ko kuma tanki wanda ake مصدر بمعنى اسم الفاعل to a nan sai ya zamanto masdar ne bi ma'ana ismil fa'il والقرآن بمعنى قارئ don haka alkur'ani da ma'anarsa ƙare أي ai جامع jami' mai tarawa جامع ba za a ce- علوم الكتب السماوية ai bi ma'ana jami'u samarati ulumil kutubi samawiya alkur'ani mai tattarawa ne ga ilmance ilmance da suke a cikin littattafan da aka saukar daga sama التي أنزلت قبله wadda aka saukar da su waɗanda aka saukar da su kafin sa مع زيادته عليه tare da ƙarin da ya yi mata da- tare da ƙari da ya yi ma waɗannan littattafai saboda haka kun ga alkur'ani yana zuwa da ma'ana a ishtiƙaƙinsa lugatan da ma'ana guda biyu daga ma'anar ƙara'a bi ma'ana alƙira'a a, wanda yake ai attilawa to a nan wajen sai ya zamanto masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul ai al-maqru wal matlu yana zuwa kuma da ma'anan jama'a to in ya zo da ma'anan jama'a yana zuwa da ma'ana ismul fa'il sai ya zamanto ai aljami saboda haka alquran ai aljami mai tattarawa na'am واعلم أن التحقيق ka sani abin da yake shine tabbas na ga- wato abin da yake ilimi ya tabbatar أن أصله مهموس cewa asalin alqur'ani mahmuz qur'an ba qur'an ba Mm.
فما ذهب إليه الشافعي وغيره abinda imamu shafi'i da waninsa suka tafiya zuwa gare shi من أنه غير مهموس na cewa alqur'ani ba mahmuz bane وأن النون أصلية da kuma kan cewa ita nun din alqur'an nun ce asliya wato ba wadda aka yi mata ishtiqaq ba وأنه مشتق من القرينة da kuma kan cewa an yi istiqaqin alqur'ani ne daga alqarina to kaga alqarina nun dinta asliya ce na'am أو الاقتران awil iqtiran ko kuma tarawa hadawa gwamawa لأن آياته saboda ayoyinsa بعضها قرائن على صدق بعض sashin su wato hujja ne dalili ne karina ce bi ma'ana wato mai ishara ce akan gaskiyar sashi أو بعضها مقترن bi ba'ad ko kuma sashin ayoyin alqur'ani ababan gwamawa ne da hadawa tare da sashi وهو خلاف التحقيق wannan sabanin tahqiqi ne sabanin abin da ilimi ya tabbatar wato a- a- kaga in ka ce alquran wannan hamzar ba asliya ba ce bal a- a- ba hamza ce wadda take asliya ba bal nun din ita ce asliya to kaga ba zai zamanto an yi ishtiyakin ta daga qara'a ba sai dai suka ce ɗauka kan cewa an yi ishtiyakin sa daga qarana ne qarana fa huwa maqrun sai zamanto ƙur'an ɗin bi ma'ana is- aw- shi ma masdar bi ma'ana ismul maf'ul amma asalin ishtiqaqin qarana ne saboda haka a ƙur'an ɗin wannan alhamzar mazida ce ba asliya bace ba cikin asalin kalmar bace ba mahmuz bane al-mahmuz taban shine wanda ya kare da alhamza la- a, fi'ili da ya kare da hamza shine ake ce ma al-mahmuz
والشافعي رحمه الله shi imamu shafi'i Allah ya ji kansa يقرأ بحرف الابن كثير yana yin karatu da harafin da tilawar ibn kathir al-makki saboda shi ma makki ne وهو يقرأ القرآن في wa جميع huwa yaqra- yaqra'u al-qur'ana Eh, shi ibn kathir haka yake karanta qur'ana fi jami'il mawadi' بلا همس bila hamz ba tare da hamza ba ba cewa qur'an sai dai ce qur'an
والتحقيق wa tahqiq abin da yake tabba wato tabbatacce a ilimi أنه تخفيف تخفيف الهمزة takhfi wato kha- ya sauƙaƙe alhamza din ne بنقل حركتها da naqalin wasalinta إلى الساكن قبل ila sakini qablaha ila ra qur'an ne sai nakalin hamza da take akan fatahar da take akan hamza sai mai da ita kan ra sai ya zamanto tunda an ɗauke ta sai ya zamanto wannan hamzar sai ta zamanto sakina sai ya zamanto alif sakin sai ya zamanto ƙuran takfif ne sauƙin magana ne na'am kamar faɗinsa salhum ai kaga is'alhum ne eh na'am
illa annahu ghayr mahmud Sa- a- a- afwan salhum sa'lahum salhum eh sa'lahum Mm. Is- a- a- is'alhum din ne dai shine sai a ce salhum la annahu ghairu mahmuz aslan ba wai kan cewar ba a harafi ne wanda yake mai hamza ba fil asl na'am salhum fi'il amri ne na'am
wa wazn alqur'ani don haka don haka wazani ma'awan alkur'an a awan kalmomin larabci a bisa ta a bisa abin da ilimi ya tabbatar fu'lan fu'lan eh, fu'lan eh. wa ala qawli shafi'i a bisa qawlin imam shafi'i kuwa wazn fu'al fu'al eh, fu'al qur'an eh. eh.
wa huwa alamun li kitabillahi ta'ala to shi duk wannan bayan wannan taƙiƙin akan ishtiƙaƙin alƙur'an ne a akan ishtiƙaƙin alƙur'an da kuma saɓani tsakanin a a shafi'i da jumhur da kuma matsala ta tahqiqi na ilimi ba za a ce ma tsakaninsa da jumhur ba Bas- bal matsala ta tahqiqi na ilimi wanda yake nuna kan cewa abinda su imamu shafi'i suke a kai ba shine daidai ba to wanda a, da kuma ishara ga taujihin kira'ar ibn kafir da ta zo a kan abin da zai zahirinta zai kamar karfafa abin da shafi'i yake a kai to bayan ya yi wannan mukaddimar to sai a a ya ci gaba da bayani akan alkur'an din ya ce wa huwa alamun likitabillah sunan yanka ne na littafin Allah Eh. haka aka yanka ma alkur'ani aka bashi wannan suna haka Allah ya bashi wannan suna
wa mastashkalahu kathirun min al-ulama abinda da yawa daga cikin malamai suka ga rikicinsa min ijtima'i mu'arrifaini na haduwar wato mu'arraf wato abubuwan da suke sanya ta'arifi guda biyu wa huma al-alamiyyatu wal alif wal lam su ne al'alamiyatu wal alif wal lam kun san al'alam akwai abdama'ir akwai ismul ishara akwai al'alam akwai al-mu'arraf bil alif wal lam kamar yadda za mu zo mu yi a alfiya waɗannan kowanne daga cikinsu yana ta'arifi to kowane ɗaya ya isa kan yi ta'arifin kalma to a sanya mu'arrif har guda biyu wajen ta'arifin kalima sai ya zama to kan cewa wannan akwai ishkal domin abin da yake guda ɗaya zai ta'arifinsa don me za ka yi ta'arifinsa da abubuwa guda biyu to yanzu aka ɗauki alkur'an idan muka ce alkur'an alam ne sunan yanka ne to baya bukata ka ce al baya bukata ka ce masa alkur'an tunda ka riga ka bashi su- ya riga ya zama sunan yanka bil alamiya don haka zai iya zamantowa zai hali zai iya zuwa bayansa kuma za ka iya na'atinsa da abin nan ah, da ma'arifa shi akan kansa tunda ya zama alam kamar ahmad ne da muhammad haga ahmad zaka ce a a a a a a- a zaka ce ra'aitu mu- a- a- zaka ce hadha muhammadun qa'iman Mm? Mm? kuma ya zama to larabci ne kamar yadda shi hal tunda sahibul hal ya zama ma'arifa Mm? kaga babu alif wal lam saboda al'alamiya to idan alquran alam ne kuma ka sake kawo al ka ce alquran ka hada ala- ka hada masu ta'arifi guda biyu da alif wal lam da kuma da kuma alam Mm. eh iskal ne ba a yi don saboda guda ɗaya ya isa abinda kace zaka abinda kace zaka ayyana shi ka ayyana shi me kuma sai ka sake kawo wani abu daban da zai ayyana shi sai tahsilul hasil shi ne abinda za a ce masa tahsilul hasil samar da abin da ya riga ya samu
fahalluhu wa to fa halluhu wadih to wannan iskalin abin da zai warware maka shi a bayyane yake wa ilayhi al-isharatu bi qawl ibn malik fil khulasa to wannan akwai ishara na wannan wal- na warware wannan mushkilan maganar ibn malik a cikin alkhulasa ita ce alfiya koyaushe dama sheikh al-amin haka yake kiranta alkhulasa Mhm. khulasa inda yace ibn malik fil khulasa yana nufin alfiya na'am وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكرها وحذفه سيان na'am yace wa ba'dul a'lami alaihi dakhala waɗansu sunaye waɗanda suke alamai ne alif wal lam tana shiga cikin su lilamhi ma qad anhu nuqila domin yayi ishara ga abin da aka ciro alamin daga gare shi ya nuna asalinsa kalfadli kamar alfadl kaga alfadl ibn al-abbas asali an ɗauke shi daga is- daga masdar ne na fadl to amma sai aka ce alfadl Hmm? haka zalika alharithu alharith asalinsa daga haritha ya harithu fa huwa harith ismu fa'il Hmm? asdaqul asma alharith wal hammam ko to alharith aka sa masa alif wal lam domin a nuna asalin nakalinsa daga manomi ne wan nu'man da kuma an nu'man shi ma asalinsa daga nu'man wanda yake bi ma'ana addam Hmm. aka yi daga nan aka yi ishtiqaqinsa to fa zikru za wa hadfuhu siyani ambaton wannan alif din da rashin ambatanta duk ɗaya ne saboda haka ba ta ƙara alamiya saboda haka idan alif wallam ta shigo cikin alam suna alam to ambatanta da rashin ambatanta duk ɗaya ne Eh, shi yasa kaga zai zo innahu laqur'anun mubin ba tare da alif wallam din ba na'am za mu zo insha Allah a a a a cikin tunda mun- mun mun ce za mu yi karatun alfiya na'am وقول المؤلف ومباحث الألفاظ abin eh, fadin ah, fadin shehin malami da yace wa mabahithul alfaz المباحث جمع مبحث al mabahith dinnan jam'i ne na mabhath وهو مكان البحث shine wurin da ake bincike na ilimi والبحث في اللغة shi kuwa albahath a lugar larabci الفحص Shi- والتفتيش shine bincike da rairayowa da kwakwalowa a taftish shine kai ta tanƙi wato ka- ka ka rinka ƙoƙarin yayewa na'am وفي الاصطلاح a cikin zaurancen ilimi kuwa إثبات المحمول للموضوع shine tabbatar da almahmul lil mawdu ka ɗaukar da wato abinda ake abinda yake ba da labari ga ka ɗauka- wato ka ɗauka- ka tabbatar da labari ga abinda kake ba da labari da shi kun tuna a cikin ah, mabahithul ah, al-aqliya mun yi almahmul wal mawdu al mawdu shine kamar al mubtada wal mahmul shine kamar al khabar na'am أو نفيه عنه au nafihu anhu ko kore shi wato bi ma'ana at-tasdiq Eh, abinda zai kai kai zuwa ga at-tasdiq shine al-bahth
والمقصود
abinda ake abin nufi مباحث الألفاظ المشتمل هو عليها ah, huwa shine wato wuraren abubuwan bincike na lafuzza wanda wannan babi wanda shi alqur'ani ya kunshe su al-mustamil huwa al- wannan damirin yaudu ila maza alqur'an abinda alqur'ani ya kunsa alaiha na hada na su waɗannan alfaz din كالأمر والنهي to to alqur'ani abin da ya kunsa shine al- ka- kama al'amr umarni wan nahyu da hani والعام da lafazi am wal khas da kebantacce wal muqayyad da wanda aka kayyade da wanda aka sake shi ba kaidi والمجمل wal mujmal da wanda aka dunkula ma'anarsa da wanda al mubayyan wanda aka bayyana ma'anarsa والناسخ wan nasikh da mai shafewar hukunci wal mansukh da hukuncin da aka shafe والمفهوم wal mafhum da abin da ake fahimtarsa ba a mahallin nutuki da harshe ba wal mantuq da abin da kuma ake fahimtarsa a mahallin nutuki da lafazi وغير ذلك da sauran waɗannan
فإثبات المحمولات لهذه الموضوعات to tabbatar da labari wato hukunci ga waɗannan ababen neman bayanin hukuncinsu كإثبات الإطلاق kamar tabbatar da itlaq saki ba kaidi ko ta- ko kayyade hukunci والنسخ مثلا ko shafewar hukunci a bisa misali للفظ ga lafazi أو نفيها عنه ko kore waɗannan abubuwa daga wannan lafazin والمراد بالبحث to shine abin da yake nufi da albahar في قول a cikin qab- a cikin maganar malam المؤلف da ya ce wa mabahithul alfaz wannan duk ta- duk sharhi yake yi ga unwanin littafin unwanin babin unwanin littafin na'am
لفظ منزل على محمد لأجل اللي للإعجاز وللتعبد لفظ منزل على محمد لأجل الإجاز وللتعبد yace lafazi shi- alkur'ani shi- lafazi ne munazzalun abin saukar da shi ala muhammadi a bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li ajali ijazi domin ijaz shine wato yin takara da ga- da gasa da shi a ce in za ku iya kawo wani kamar sa ku zo da shi wato don nuna gajiyawar 'yan adam shine asalin ijaz amma waɗansu sukan fassara shi da takara da nuna kan cewa ayi kamar sa amma asali dai al-ijaz shine wato domin gajiyar da ɗan adam ga yin kamar sa walit ta'abbudi kuma domin ayi ibada da shi wato ba littafi ne wanda za a karanta shi kamar jarida ba bal littafi ne wanda yake za a karanta shi ayi ibada da lafazinsa ana neman ladan wato a tilawarsa na'am يعني wannan shine ta'arifin alkur'ani ya'ani yana nufi أن القرآن yana cewa shi alkur'ani هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة shine lafazi wanda yake kun- yake kunshe da ma'anoni waɗanda suke wato masu ɗimautar da hankali المنزل على محمد sallallahu alaihi wasallam abin saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
لأجل إظهار عجز خلائق
Ah, sab- الإتيان بسورة مثله saboda bayyana kasawar halittu wajen zuwa da sura tamkassa wato makasudin alkur'ani ya nuna kan cewar hal- alhalaik halittu ga baki daya wato ba za su iya zuwa da sura kamar sa ba shine a wato makasudin saukar da alkur'ani wannan shigar da wato a- a, wannan a, domin ya fitar da lafazi da aka saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don ijazi ba kamar hadithul qudsi kamar a sauran wahayi da yake zuwa na sunna shi waɗannan makasudinsu ba ijaz ba Uh, ba ijazi uh, uh, ba ba a takara ba- ba a nuna ba ba a nuna kan cewar yan adam za su gajiya ga kawo su ba babu wannan ayar ta ijaz a cikin sunna wala a cikin alhadith alqudsi wala a cikin sauran littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su ko da yake su wa'annan sun fita a wajen da ya ce a cikin kaidin ala muhammadi Eh, kaga lafzun munazzal wannan ya haɗa dukkan littattafai da Allah dukkan abin da Allah ya saukar ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda aka saukar ga sauran annabawa li ajalil ijaz ya fitar da abin da aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayin sunna wanda ya kunshi kamar alhadith alqudsi na'am ولأجل التعبد بقراءته da kuma domin atta'abbud domin wato bauta domin wato kallafa ma kai yin bauta bi qira'atihi da qira'arsa wannan a qaid ne ba a- a- a- wato qaidi ne mai ƙarin bayani ba qaidi ne wanda yake fitar da wani abu ba Ah. tunda duk abin da inda ya zamanto lil ijaz to ya riga ya zamanto a- ya riga ya zamanto qur'ani Eh, to in kuma ya zama to qur'ani to za a yi ta'abbut tare da shi saboda haka wannan qaidi ne wanda yake mubayyin ka a- a- a- mu- mubayyin ne ba muqayyid ba Mm, na'am
نعم وإنما اقتصر على هذا من حكمه abin da yasa ya takaita akan wannan daga cikin hikimomin saukar da alqur'ani مع أن له حكما أخرى tare da cewa yana da waɗansu huku- hikimomi waɗanda suke sune dalilin saukar da shi كالتدبر kamar لآياته kamar yin tintintini akan ayoyinsa kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi kaga nassi ne ma aka faɗa daga cikin hikimomin dan a yi tadabbur a cikin ayoyinsa to me yasa bai sa shi- bai sa wannan cikin ta'arifi ba Eh? to shine zai mana bayani والعمل بها haka zalika aiki da wato ayoyin an saukar da alkur'ani dan a yi aiki da ayoyinsa
لأن تمييزه عن غيره domin tamyizahu wato tantance shi da ware shi an ghairihi daga waninsa حاصل بالقيدين الأولين Ta- wato ab- eh, a- a- wannan tamyizin hasil samamme ne tabbatacce ne da kaidin nan guda biyu da ya ambata wa'anne ne alƙaidain al'awwalai al-ijaz wa ta'abbud na'am
نعم فخرج لقوله منزل don haka da faɗinsa da ya ce munazzalun ya fitar da ما ليس بمنزل abin da yake ba munazzal ba abin da ba ba abin da aka yi tanzilinsa ba aka saukar da shi الأحاديث النبوية a- a- al-ahadithul nabawiyya kama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam لأن ألفاظها لم تنزل عليه domin lafuzzan ba a saukar da su gare shi ba Kunga ba wai hadisin ne ba a saukar ba lafuzzan ba shi ne aka saukar ba bal ma'anar abin da ya kunsa na hukuncin da fahimtar abin da ake nufi shine ya zo gare shi shi kuma ya yi ta'abiri da lafazinsa shi yasa suka zamanto a a shi yasa ya zamanto cewar mafi yawan malamai suka ce ya- ya halatta a yi riwayar hadisi bil ma'ana amma bai halatta a yi tilawar alkur'ani bil ma'ana ba na'am وخرج بقوله على محمد da faɗinsa kuma ala muhammadin a ya fitar da وغير القرآن abin da yake ba alkur'ani ba من الكتب السماوية daga littattafan da suka sauka- da aka saukar da su daga sama كالتوراة والإنجيل kama at-taurat wal injil
هو أنت ما قلت على الأحاديث eh ma laysa bi munazzal kal ahadith ahsant haka ne na'am wannan shine wani- irin wannan yawanci sai a ce la sai ka- sai a ce la'allahu kaza in ba a tabbatar da shi daga nusha ba wannan shine ka'idar taqiq in an tabbatar da shi daga nusha to sai a yanke amma in ba haka ba sai ka ce la'allahu kaza na'am eh to sai ku sa a gefe la'allahu haka ma haka haka ma- ma- malamin mu Sheikh Mahmud Z- Mahmud Z- Wal Zaidan haka yake cewa ai. na'am
وخرج بقوله لأجل الإعجاز ay wa kharaja bi qawlihi li ajali al-i'jaz kuma abin da ya fita da fadin sa li ajali al-i'jaz domin gagararwa الأحاديث الربانية al ahadithur rabbaniya hadisai da ake danganta su ya zuwa ga rabbul izzati wal jalal sune wanda wa'anda ake ce musu kuma al ahadith al qudsiya eh وقوله جل وعلا kamar fadin Allah jalla wa ala أنا عند ظن عبدي بي.
ana inda wanne abdi bi ni ina cikin zaton bawa na da ni wannan shi ana ce ma al-hadithul qudsiya ma yarwihi ma yarwihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih eh, ko kuma ma adafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih riwayatan Mm. na'am
الحديث Eh, zu- ka karanta hadisin zuwa karshen sa لأنه لم ينزل لإعجاز domin ba a saukar da shi li'ijaz domin gagararwa ba وخرج بقوله للتعبد
آه، وخرج بقوله للتعبد كما يف- يا فتر دا فدنسا cewa للتعبد domin yin bauta الآيات المنسوخة تلاوتها ayoyi da suke an shafe tilawarsu
نعم. كسورة الخلع والتمتع
to ni nan ta ce walhana kamar suratul khul'i walhana أن هذه لأول مرة تمر علي شي ساسا كاغا بايا cikin أصل ɗin آه. wannan yubhath da Allah ko ka wani wanda zai duba duba mana ciki it- anyway, ba- ba komai dai kafin a tashi sai mu duba al-itqan insha Allah na'am surat ya, ya, ya ambaci wannan suratul khul'i wal khana wannan tu- tubhath na'am وآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما ya al-shaykh wa shaykha idza zanaya farjumuhuma albatta wannan ita ma a eh wallahu azizun hakim eh to ita ma wannan ta fita domin ba a saukar da ita lit- a- a- wannan an saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin saukar da ita lil ijaz amma kuma lalit ta'abbud saboda mansuha ce ba za a karanta ta ba gashi dai an ambace ta abbatunta ya zo a cikin hadith amma ba za a yi tilawa da ita ba saboda haka ba qur'ani bace don haka al-mansukh wannan ayar ba al-qur'ani bace saboda haka da mutum zai ce ya rantse da wannan ayar to bai zamanto ya yi rantsuwa a rantsuwarsa ba ta kullu ba saboda ya yi rantsuwa da abin da ba a rantsuwa don ba ƙur'ani ba ce na'am ba zai sallah da ita ba in yi sallah da ita a bai yi a ba za a ce salatuhu batila ba eh to gaskiya ne ba a ta'abbud da ita zai zamanto ya zo da kalam ajinabi a cikin sallah Eh, ya zo da kalam ajinabi a cikin sallah yanzu idan kamar mutum ya in ya karanta fatiha ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa me hukuncin wannan sallah yayi magana a cikin sallah yayi magana a cikin sallah eh ai sifa ce daga cikin sifofin Allah a'udhu bi kalimatin lahi tammati an yi isti'aza da kalimat falyahlif billah alhalif billah aw bi sifatihi wa asma'ihi wal qur'anu sifatun min sifatillah
ai suna ne ko na'am Allah ma da ake na rantse da Allah da eh suna ne eh okay eh, eh. na'am eh eh ai ai kalmar Allah ce eh mm. na'am shine ni wannan wacce ce suratu- su- suratul khala wal khana eh za- za za mu bincika a cikin al-itqan cikin littafin ulumul qur'an na'am خلق سورة الخلق أتى أبنا سورة الخلع ثم سورة الحفد حفد نيبا خنع با مم، الحفد الحفد حا دفا دال على ما في الإتقان الإتقان جزء الأول صفحة 223 ta zo a a a bisa tartibin أبو جعفر الكوفي هذا تأ- و- آ- آ- هذا تأليف مصحف أبي أبيس تعريف مصحف أبي ibn ka'ab ya sanya ta tsakanin suratul asr da wailun likulli humazatin lumaza ya sanya suratul khul' da suratul hafd hafd na'am eh duk surori ne a bisa tartibin mushaf ubay ibn ka'ab a bai kawo ta ba kawai sunan ya kawo ai mansuha tunda mansuha na la tuhfat eh amma aya ce ita ai amma wannan ku sura ce gaba daya na'am kasan Sheikh Al-Amin sai ya nuna gwaninta shi sai shi ya nuna rumil Qur'an dinsa na'am na'am
والتحقيق to abin da yake tabbat tabbatacce a ilimi هو ما مشى عليه المؤلف shine abin da malam ya tafi a kai وهو مذهب أهل السنة والجماعة shine kuma mazhabar ahlus sunnati wal jama'a malamai da suke akan sunna wal jama'a لا ما يزعمه كثير من أهل الكلام ba abin da da yawa daga ma'abuta ilimin ah, alkalam ilimin tauhidi suke tafi a ka- suke tafi a kansa ba أن القرآن cewa alkur'ani هو المعاني القائمة بالنفس su ne ma'anoni da suke tsaye a cikin rai دون الألفاظ ba wai alfaz din ba
لأنه يلزم domin su abin da suke faɗa kenan su ce kalamullah wato alkalam wato alma'ana alqa'im bi nafsihi ta'ala idan idza ubira anhu bil arabiyya sai ya zama qur'a in aka yi ta'abirin sa bil ibriya sai ya zamanto a sai ya zamanto taura in aka yi ta'abirin sa bis siriyaniya sai ya zamanto injil amma ma'ana ce guda ɗaya alqa'ima bi nafsihi ta'ala saboda haka wannan alfaz na alqur'ani ta'abiri ne na alkur'ani ma'anar ita ce alkur'ani haka malaman ilimin kalam suke tafi a kai to shine abin ya zamanto rigima ta zamanto alamar bambancin ahlus sunna da yan bid'a shine shin alkur'an kalamullah ko ko ba kalamullahi bane Mm, ai ba wai ba su yadda cewa ba a saukar da shi ba amma abin da suke faɗa shi a ka- wannan idafatu tashrifi ne amma asali ba a shi, shi, shi yare ai muhdath ne fararre ne ai makhluk ne fararre ne saboda haka mustahil Allah ya magana da abin da yake fararre kuma shi qadim ne shine tsaninsu da hankalinsu saboda an yi da larabci
a'a saboda wai shi larabci ba fararre ba ne farare ne da ba to sai suka ce tun da fararre ne to ba zai zamanto sifa na abin da yake ba shi da farko ba kama Allah to don fararre ne Allah ya riga ya ce shi ya saukar da shi shi ya saukar da ƙur'anin haka a larabci Eh? saboda haka saukarwar ai ita ce ta- ta- ita ce ta mayar da shi abin da ita ce ta mayar da shi ba hadith ba kuma ƙadim ne tunda Allah maɗaukakin sarki ya sifantu da shi ya yi magana da shi jibril ya ji shi daga gare shi ya saukar da shi kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke ce masa qadimun nau hadithul ahad nau'insa qadim bi ma'ana sifa ce azaliya da bata da farko amma saukar da shi da bayyanarsa a cikin halitta to wannan ha- wannan hadith fararre ne yana da farko dan da ba a saukar da shi ba sai aka saukar da shi amma qur'ani yana nan Allah ya yi zance da shi kamar yadda ya zance da Taurat da Injila sifa ce ka'ima da naf- da zatin Allah eh eh ah. Ibn Ibn Abi Dawud eh sa- sahibul masal eh eh Mm. to sai a irin wannan a- a- s- wannan sabanin wani lokaci a inda aka tsaya a nan cewa kalamun alkur'an kalamun la gairu mahluk shikenan ya wadata Eh, to waɗansu sai matsala ta zo kuma shine to lafz fa yayin da ka karanta lafazin kai karatunka ga alkur'ani shi ma shi wannan karatun makhluk ko gair makhluk Hmm. to shine aka yi ta rigimar da imamul bukhari da yake cewa alfazuna min aqwalina wa aqwa a- a- a- a- alfazuna min aqwalina wa aqwaluna makhluqa sai aka ce ya ce alquran makhluk shine aka aka matsa masa har ya ce Allah ka ɗauke raina ma na bar duniyar
wani ma ya bayani kan wannan kuka imamu shafi ne ko Eh, a imam ahmad ne
shi wannan ba a zaba kai kan zama eh eh akwai wanda ya gudu wanda aka lafi ya yanzu ya bada Allah sai ya san abin da ya ba sai sila ne ya gudu ya magana ai sun azabta a imamu shafi'i lokacin sa mihnar bata zo ba Eh, lokacin imamu shafi'i mihnar bata zo ba Mm. na'am li'annahu لأنه يلزم عليه domin zai lizimta akan wannan takririn أن تكون ألفاظ القرآن sai zamanto lafuzan alkur'ani ba lafazin Allah bane kenan وهو منكر wannan ko abin inkari ne a cikin zance a ce abin a ce iqra bismi rabbika innani ana Allahu ba lafazin Allah bane in fassara ma Allah akai maganar da yace ya faɗa to wannan ai munkar ne a bayyane yake ai mustahil wani ya ce innani ana Allahu ba Allah ne ya faɗe shi ba na'am
ووجه إعجازه to fuskar wato gagarar da alkur'ani ya yi ya gagari a zo da kama- da tamkarsa أنه تحدى العرب cewa ya yi tahaddi ya yi takara ga larabawa وهم البلغاء الفصحاء alhali kuwa su ne masu isa matuƙa wajen balaga بسورة walfusa alfusaha masu fasaha wato a- a- a- a- a- a gwanintan harshe bi suratin minhu da su kawo sura daga cikinsa فعجزوا fa'ajizu suka ga- su- su- suka kasa suka gaza
فدل على أنه من الله wannan sai nuna cewa daga Allah yake إذ لو كان من مخلوق domin da ya da daga makhluki yake لقدر الخلق على الإتيان بمثله da alhalitta za su iya zuwa da tamkarsa in dai makhluki ne to kun ga wannan yake nuna mana duk wani abu wanda yake dan adam yayi to bai zama to wahda hula sharika lahu ba dole sai ya samu wani wanda yake sai ya samu musharik eh shi yasa wata ran a a wannan kissar ta- to tana da a, darussa da dama kissar taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a sukuwa ba a tsere da ita sai ta zama ta daya sai ran nan wani balaraban ƙauye ya zo da raƙuminsa aka yi tsere ya tsere mata hankalin sahabbai ya tashi yau an tsere mata guwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma hankalinsa a kwance me ya gaya musu ya ce haƙƙun alallah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'ahu wajibi ne akan Allah duk wani abu da ya ɗaukaka na dun- a duniya sai Allah ya kasa da shi zai nuna cewa ba wani abu wanda ya zama to wahdahu la sharika lahu to da abin da alƙur da sun da a ce daga wajen makhluki yake da sun zo da tamkarsa kuma to abin ban mamaki shine cewar a inda sun yi inda sun gwada sun yi da addawa'i tana wajabta kan cewa an kiyaye shi da an gwada din an yi waɗansu sun ɗauki wannan takarar sun gwada sun yi to da za a tsare shi saboda yawan makiyan addinin musulunci wanda kuma a lokacin nan su ne masu ci gaba Mm? su ne ci gababbu ga yahudawa ma'abuta ilimi ga su kansu quraish da suke neman taimakon kasashen la- larabawa ga baki daya da an samu wani yayi da za su kiyaye shi aka kiyaye kasidar imru'ul qais aka kiyaye banat su'ad duk aka kiyaye waɗannan a ce kuma sun zo da abinda zai tabbatar da izzar su da suke ganin shine zai tabbatar da izzar su ya goge ya dakushe abinda suke ganin zai tafi da izzar su a ce ba su kiyaye shi ba ga daular farisa da ta zo ta fuskanci barazana daga musulunci ga daular rum da aka kore su daga siriya kuma duk da an kore su daga suriya ba a daina kai musu hari ba a ce akwai wannan abin ba su kiyaye shi ba kaga wannan abin da abu ne wanda yake hankali ya nuna kan cewa da an yi da an kiyaye shi Mm. to wanda yake nuna kan cewar shi kansa wannan ya nuna cewa hakika larabawa 'yan halak ne wajen balaga da fasaha yadda suka ce ma ba za su yi da muguwar rawa gwamnatin tashi ba su gwada ba ba su gwada ba sun san ba za su iya ba a musailima ai wannan mahaukaci ne a musailima a ai in banda in banda a a a in banda kamar yadda amr bin al-as ne ya ga masa yace laqad alimtu anni alimta annaka annaka kadhi saboda haka amma masu hankali yanzu kamar al'asha a afwan al-kindi da aka ce masa ya zo da shi yace kana ni kuna ni kuna so in zamanto urhukatul arab zamanto abin dariyar larabawa da sunansa zai tafi a cikin tarihi ana cewa ana mun ba'a dan ya san ba zai iya ba ko ka duba maganar alwalid ibn al-mughira yadda ya sifanta alkur'ani nan da aka zo aka ce za a yi conference ya kamata a yi matsaya mutane baki za su zo me ya kamata a gaya musu ya kamata a faɗi kalma guda kar mu je mu rinka tufka da warwara wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza a haɗu a matsayi guda wanda za a faɗa to kowa yana faɗa wannan ya ce shi'ir wannan ya ce kahin wannan ya ce sihir ruwai da aka ce shi'ir yake cewa kun san duk shi'ir na aljanu da mutane na dinna son su wazaninsa na aljanu da na mutane dinna son su akwai maganarsa ta yi kama da ɗaya daga cikin wannan yanzu suka ce ba shi bane ya ce to to sai ka fito ka gaya mana shine Allah ya faɗi innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar amma haka inda sifanta shi yace inna lahu la'alawa wani yana ɗaukaka kuma yace kamar wato al-thamara wadda take a can ƙarshen reshe wanda ba za ka iya tattakawa ka kai ya zuwa gare ta ba sai dai ka kai inda za ka kai kai amfani da dogon sanda ka abin nan ka kaɗo ta eh to ka ji mughdiq eh ka ga inda sifanta shi to amma daga baya sai ce in hadha illa sihrun yu'thar sihiri ne ba shine yake sihirin ba daga wajen wani yake daukowa to wannan shine akwai wanda akwai littafai da kamar abin nan albaqillani yana da ijazul qur'an nasa alqadi abi bakr ba albaqillani yana daga cikin littafan da ake tinkaho da su wajen duk irin shubuhat da ake faɗa akan alkur'ani kusan yayi istiqsa'in su shine wannan malam mu'azzam ke cewa yana so ya rubutunsa a kan littafin ba wani abu ne kuma ya zaburar da shi ba kun san cikin azumin nan abdul jabbar an ce ya rinka jeho shubuhat akan alkur'ani duk abubuwan ba waɗansu abubuwa ne wanda zamani ya kawo ba ko yanzu yake kirkiro su ko yanzu ya gano su abubuwa ne wanda duk suna cikin wannan littafin dama duk malamai sun faɗe su kuma sun yi raddi gare su ijazul qur'an a littafi ne aka kira shi ijazul qur'an na'am
وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة وبعضهم إلى القراءة نظر
وذاك لي للوفاق رأي معتبر na'am wa laysa lil qur'ani tu'za al basmala al qur'ani wato basmala al basmala ita ce fadin bismillahir rahmanir rahim sabanin at tasmiya wanda take shine bismillah al basmala bismillahir rahmanir rahim ba laysa tu'za lil qur'an ba a danganta ta zuwa ga al qur'ani wato ba aya ce a cikin ma'ana ba aya ce a cikin al qur'ani ba wa- eh, ita basmala ba wa kaunuha minhul khilafi naqala kasancewar tana cikin alkur'ani to malaman sabani me- ma- malami wanda yake bayyana sabani na malamai yayi nakalin wannan a ma- magana wa ba'dhum ila alqira'ati nazar waɗansu kuma daga cikin malamai sun dubi ya zuwa ga karanta ta ne cewa karanta ta yana daga cikin alkur'ani وذاك للوفاق رأي معتبر wannan kwa domin a haɗa saɓanin malaman ra'ayi ne abin lura wato jam'i ne wanda ya kusantar da saɓanin na malamai akan wannan matsala wannan ta ɗaya daga cikin masail wanda ake yin ake bahasinta a cikin a mabahithul a cikin ulumul qur'an da kuma a cikin a alfiqh a cikin kitabus sala a, saboda karatun basmala din sabani ne tsakanin shafi'iyya da jumhurin malamai inda su shafi'iyya suna ganin aya ce a a ko a farkon kowace sura saboda haka a, suke karanta ta a, in jaharan fa jaharan in sirran fa sirran su fa- karanta ta fa- farkon fatiha su karanta ta farkon sura na'am يعني أن العلماء اختلفوا في البسملة yana nufin cewa malamai sun yi sabani a cikin bismillahir rahmanir rahim هل هي آية من الفاتحة shin aya ce a cikin fatiha أو من كل سورة ko kuma aya ce a ko a wato daga ciki- a kowace sura أو ليست آية أصلا ko kuma ma ba aya bace gaba ɗaya ma a cikin alkur'ani إلا التي في النمل sai dai wadda take a cikin suratul naml فهي من القرآن إجماعا to ita kam tana cikin alkur'ani ijma'an babu sabani innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan bil ijma aya ce ta alkur'ani dan ba a farkon sura take ba
وإن بعض العلماء كما- جمع من ال- بين الأقوال kuma ah, da cewar sashin malamai ya hada tsakanin maganganun wato yayi jam'i فقال sai ya ce من قرأ بالحرف الذي هي آية فيه فهي آية بالبسملة بالب- بالنسبة bin nisbati ilaihi wanda ya karanta da harafin da wato da kira'ar da a cikin wannan kira'ar ita basmala aya ce a cikinsa dangane da shi to ta zamanto aya dangane da shi كالشافعي kamar imam shafi'i الذي يقرأ بحرف ابن كثير wanda yake kira'a da kira'ar ibn kathir kamar yadda muka kamar yadda ya gabata وهي آية المكي.
بحرف ابن كثير to a, a kira'ar ibn kathir kuwa basmala aya ce a kowace sura
ومن قرأ بالحرف الذي ليست آية فيه wanda kuma ya karanta da kira'ar da ita basmala ba aya ce a cikinsa ba فليست آية بالنسبة إليه to bata zamanto aya ba dangane da shi
وحاصل هذا to bisa a, a, a, to a, a, wato abinda dai wannan natijar wannan maganar أنها في بعض الحروف آية cewa a cikin waɗansu ƙira'o'i ita basmala aya ce وفي بعضها غير آية a cikin waɗansu ƙira'o'i kuma ba aya ba ce ونذير هذا kwatankwacin wannan الواو alwawu ɗin nan a cikin faɗin Allah ta'ala وقالوا اتخذ الله wa qalu ittakhadha Allahu walada a cikin suratul suratul baqara Uh, wannan waw din ta wa qalu uh, a wata qira'ar qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu Eh, a wata qira'ar kuma da waw wacce ce qira'ar da suke tabbatar da waw malam malam Jabir Ibn Amir Dimashqi shine ke tabbatar da waw amma duk sauran ba sa tabbatar da waw Eh, na'am فإنها ثابتة في حرف ابن Amir, na'am. Fa inna ha thabitatun to ita waw din nan a- tabbatatta ce fi harfi ibn Amir a qira'ar ibn Amir والمصحف الشامي da Mus'ab da Alqur'anin mutanen Sham bil waw وكالفاء من قوله kamar kuma fa ta fadin Allah ta'ala
فبما كسبت أيديهم fa bima kasabat eh, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum
فإن فإنها حرف عند بعض القراء to domin ita fadin harafi ce a wajen sashin ma'am sashin qurra'u makaranta alqur'ani كعاصم kamar Asim ibn Abin Nujud
ما أن والحمزة والكسائي وخلف وابن كثير وأبي أمر البصري ويعقوب الحضرمي مم. نعم مع أن المصاحف التي بقيت في المدينة
آه، آم، tare da cewa al-masahif ah, wato ah, mus- am- am- ah, ah, alkur'ani nuskohi na alkur'ani waɗanda suka yi- wanda aka basu a madina التي بقيت في المدينة فيها بما كسبت أيديكم fi- ah, ah, ah, fiha a cikinsa bima kasabat aidikum bila fa بلا فاء.
ba tare da fa ba
ونحو ذلك wa nahwi dhalika da makamancin irin wannan sabani na'am eh to shi shine suka nuna cewa wannan abin yana koma ya zuwa ga sabawan alqurra sabawan alqurra eh sabawan a qira'o'in a alqurra na'am wa ba'dhum ila alqira'ati nazar eh ya nuna yayi dubi ya zuwa ga alqurra alqira'a bi ma'ana wato a, al- alharful har- wato harful qurra Mm. ibn hajar ya ce yunzaru ila alqira'at za a duba ya zuwa ga kira'o'i ne na a, alqurra wadhalika ay an-nazar ila alqira'at ra'yun mu'tabar ra'ayi ne abin lura da shi lima fihi min at-tawfiq bayna kalami al-a'imma saboda zai hada maganganun malamai fala khilafa hina idin sai ya zamanto babu sabani a lokacin nan قال بعض العلماء ساشم معلمية وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع وينظر, أ- أ- وينظر إلى كل قارئ بانفراده تدونا ونن maganar da ta hada magangan da- da- ta hada ra'ayoyin nan da suka yi sabani sabanin da ake yi akan furu duk sai ya tashi saboda haka ba sabani ne tsakanin shafi'iyya da malikiya ba idan kana yi da qira'ar ibnu kathir sai ka tafi a yanda shafi'iyya suke yi ka yi bismillah a farkon fatiha ka yi bismillah a farkon sura a faman tawatarat fi qira'atihi wadda qira'ar basmala ta yi tawaturi a cikin qira'arsa wajabat ala kulli qari'in biha fi salati wa ghairiha sai ya zamanto karanta fatiha din ta zamanto wajiba akan kowane wanda kowane qari da zai da wannan qira'ar ko a sallah ko ba a sallah ba wa tabtulu bi tarkiha ayyan kana kuma in aka batta sai ya zama to qira'at ta ɓaci ko a wani hali ne wa illa in ko ba haka ba fala Ah, sai dai kuma a ce wa tabtulu bi tarki hadin nan ayi rigimar shi shi tunda ai an ce faqra umma tayassara min alquran sai dai a fatiha Mm, sai a fatiha wala yanzuru ila wala yunzaru ila kaunihi malikiyan aw shafi'iyan aw ghayrahuma ba za a duba cewa maliki ne ba ko shafi'i ne ko waninsu وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير ابن يسا شافعي يوجب, تف... يوجب تاتسب قراءة قراءة ابن كثير ني. قال البقائي وهذا من نفائس الأنظار لكنه مخالف لما في تحصيل المنافع على الدرر اللوامع ولفظه لا يبسمل مالك في صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلاف النافلة to amma kuma wannan maganar da ake ganin cewa fi gayatun nafasa ta saba ma abin da malik ya tafi akai domin shi malik ya ce mutum a cikin sallar farilla ba zai yi basmala ba walau qara'a bi riwayati man yubasmil ko da yayi qira'a da qira'ar wanda yake yin basmala bi khilafin nafila an a farilla ne sai dai a nafila Ah. قال أبو الحسن الحض- آ- آ- آ- آ- آ- آ- آ- الحضري وإن كنت في غير الفريضة قارئا فبسم الله قالون لدى الصور الزهر نعم قالون شما ينا بسملة أكو إنا إيه إيه eh su ne wanda baya musu basmala eh fa basmillah qaluna lada suwar zuhar to alhamdulillah to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik